بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu daidai da sha biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da uku muna karatun littafin kitabu tauhidi allazi huwa haqqul lahi alal ibad na imamu da'awa الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي الله مدaukakin sarki ya gafarta mishi a jiya muka fara karatun wannan littafi don haka kasar ɗin da kake saurare a yanzu shine kasar na biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan da ainihin ake karantawa sa'an nan kasancewa mun ce muna karatun matinin wannan littafi ne maimaiti akan karatuttukan da muka yi shekarun baya masu daɗewa ta iya yiwa muna cikin karatu na matinin nan sai ka ji mun ɗan shiga sharhi kaɗan don jin bayanai ko fassara ko ƙarin bayani dangane da wata magana ko kuma takaitaccen tarihin ainihin wani sahabi duk abin da ka ji muna karantowa insha Allahu ta'ala zai zan daga cikin ainihin sharhin wannan littafi ne Fathul Majid in ko daga daga to za iya koma Taysirul Azizul Hamid na Malam Sulaiman babban jika a jiyan ba manta ba mun ainihin kwana ne a shimfiɗa da muka yi wa wannan karatun da kuma shimfiɗar shi wannan littafi na Fathul Majid a inda yake fassara mana me ake nufi nema da kitabut tauhidi anda muka ji fassarar kitabu muka fara jin ainihin inda malai magana akan tauhidi to shine za mu ɗauko daga inda yake cewa wa tauhidu nau'ani shi tauhidi nau'i biyu ne tauhidin fil ma'rifati wal isbat ma'ana ka san Allah madaukakin sarki sa'annan ka tabbatar da Allah madaukakin sarki to wannan bangare na farko kenan na ilimin tauhidi ma'ana yanzu ane maka magana akan karkasuwar ilimin tauhidi ne ka je ka san Allah a ƙur'ani da hadisi ka tabbatar da shi to sai a ce ka san ɓangare na farko dangane da ɓangarori guda biyu na ilimin tauhidi sai mala ya ce wa huwa tauhidin rububiyyati wal asma'i was sifat shine ilimin da za ka sani game da Allah wanda zai sanar da kai ainihin wato tabbatar da cewa Allah shine mahalicci Allah shi ya komai shi ya kowa shi ke juya al'amura shi ke da kai da komowar komai da kowa da kuma ainihin sanin sunaye da siffofin Allah da sanin cewa bai halatta ka kirkiri wani suna ka faɗa wa Allah ba ko ka kirkiri wani suna ka sa wa Allah ba sai sunan da ya zo a Qur'ani da ingantaccen hadisi ba a siffanta Allah da wata siffa sai siffar da ta zo a cikin Alƙur'ani ko ingantaccen hadisi waɗannan su ne wurare biyu kaɗai da ake samun sunayen Allah da siffofin Allah ko dai matanin Alƙur'ani in ya ce Allah albarru ne to shi kenan Allah madaukakin sarki ya kira kanshi da albarru inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barru rahim to Allah albarru ne ina ma'ana albarru mai kyautatawa kyautatawa da baya lura da sai wanda ya kyautata mishi Allah yana kyautatawa kowa da kowa kafiri na kafirci amma Allah ya bashi kuɗi ya bashi 'ya'ya ya bashi iska ya bashi lafiya ya bashi duk abin da ake bukata a nan duniya kenan to albarru kenan mun fahimci wannan almuhsin suna ne daga cikin sunayen Allah zo a cikin ingantaccen hadisi ma'ana kuma wannan siffa ce ta Allah wadda a kiyama take tabbata Allah da yake kyautatawa kadai waɗanda suka kyautata mishi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to bayan wannan kasancewa siffofi na Allah maɗaukakin sarki ba za ka ainihin ƙirƙiro ta siffa ka kamanta Allah da shi ba sai siffar da ta zo a ƙur'ani ko hadisi idan kuma siffa ta zo a ƙur'ani ko hadisi ba a son dogon bayani ka tsaya a nan saboda baka taɓa ganin shi ba balle kai ƙarin bayani game da yadda siffar take baka taɓa jin shi ba duk abin da za ka gani Allah ya ce yana da kaza sai ma ka zo sai ka ce Allah yana da kaza kar ka ƙaryata kar ka lalata kar ka dogon bayani Allah maɗaukakin sarki ya ce yadullahi fauka aidihim sai ka ce hannun Allah sama da hannunsu in aka ce yaya hannun Allah yake sai ka ce to ban taɓa gani ba balle in ƙara bayani kuma bayan wannan karatun Allah bai yi kawo wata aya ko annabi bai faɗi wani hadisi da ya kwatanta yadda hannun Allah yake ba ya nawa ne a ciki yaya yake shin akwai yatsun ma ba a'a ba zan iya cewa komai ba dai Allah ya yi nuni yana da hannu kenan tun da yake hannun shi sama da nasu a to tun da baka gane hannu ba to abin da za a yi ka ce ƙarfi sai ka ce a'a hannu dai nan zan tsaya kamar maza a wuce to wannan ita ce aqidan musulmi amma bakaken maguzawa da suka shigo addinin musulunci da al'amarin ya musu wahalar fahimta sai suka ce duk wata siffa da aka siffanta Allah da ita in aka ji dan adam yana da irinta to a rugurguza ta a ɗauko wata a ainihin aje ga Allah na gan aka ce yadullahi fauka aidihim sai su ce ma'anar yadullahi anan ana nufin karfin Allah yana sama da karfin su sai a ce to ai ku kun ki cin biri kun ci bila kun ce ba ku so a siffanta Allah da wata siffa wadda take tare da halitta dan haka ka a ce yana da hannu ka a ce yana da hannu amma a ce yana da ƙarfi shin ana siffanta halittu da ƙarfi ko ba a siffanta su a ce nan ma dai an sake fadawa abin da aka gudata kuma tare da cewa ba ka da yaƙinin wannan kalmar yadu ma'anar ta ƙarfi amma duk inda aka ce yadu ka ce ma'anar ta hannu ka wuce ka zauna lafiya wannan shine tauhidin da musulmi suke a kai wannan shine tauhidin da annabi ya kwanta ya basu habbai a kai daga baya yan ta kife suka yi ta kirkira duk abin da suka ji kwakwalwarsu ta yi nauyi ta kasa ɗauka game da siffa Allah sai suke ai tawilinta dan ka a ce Allah yana sama ka a ce Allah daidaito a saman al'arshi ka a ce Allah yana sakkuwa ko na ƙarshen dare suka yi ta ƙaryata irin waɗannan ka a ce Allah na da hannu ka a ce Allah na da ido ka a ce Allah na gani ka a ce Allah na ji suka dawo suka rugurguza siffofin Allah baki ɗaya waɗannan su ake kira mu'tazila daga baya su ma cikin su aka samu su suka musu tawaye suka zo kuma suna dan yadda da wasu siffofin ba su yadda da wasu sai suka ce duk siffar da take kamanta Allah da gaba kamar hannu kafa ido to waɗannan irin siffofin a ƙaryata su saboda sifatul khabariya ne amma duk siffar da suke sam'iyya ne suna ba da labarin wata siffa ce ta Allah ba mai gaba ba kamar Allah na ji Allah na gani Allah na da iko suka ce to wannan a yadda da ita to haka dai duk sun suka kawo wannan rudanin suka ruda kansu amma mu musulmi muna nan akan aqidar da annabi ya bamu alqur'ani da hadisi ne ba mu shiga rudani ba ko miskala zarati dan haka duk wanda ya shiga rudani cikin tauhidi shine za ku je yana cewa to ka karanta tauhidi sama sama saboda ka san in kai yawa a ciki zaka ce ba Allah ya jama'an musulmi yaushe za a ce in kai ka san Allah sani na hakika kuma zaka ce ba shi ya tabbata ka kauce hanya kenan in ba haka ba ma'anar tauhidi sanin Allah to sai aka ce amma fa kakka sani da yawa dan in ka sani da yawa kuma zaka zo ka ce ƙarya ne ya yanzu a ce kai kar ka sake fa ka sauke qur'ani in fa ka sauke kuma zaka zo ka ce ƙarya ne to abin da suke cewa kenan a da kai na ga kana son karatun tauhidi amma fa karatun tauhidi yana da hadari in kai in yi maka yawa zaka da aka ce ba Allah abin da yasa shine irin tauhidin su in ka karanta yayin zurfi irin nasu na maguzawa to babu shakka zaka gano babu Allah a ƙarshe don za a ce maka baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa to sai kwakwalo ka ta fara riya maka to yanzu yana ina kenan domin duk inda kwakwalo to amma tauhidin musulmi sai aka ce Allah madaukakin sarki yana sama amma duk abin da ke gudana a ko ina Allah yana sane da shi duk musulmi sai ya fahimci wannan duk musulmi duk mai hankali in ya tashi addu'a ina yake daga hannu sama in ya tashi yin Allah isa ina yake nunawa sama kowa ya san Allah na nan amma baƙaƙen maguzawa mu'tazila to shine sai suka dawo duk suka karkatar da waɗannan siffofin manzo Allah yake za a ga Allah ranar alkiyama nassin Qur'ani yake za a ga Allah ranar alkiyama suka ce ba zai yi a ga Allah ba ranar alkiyama suka kawo suka yi tawili su ne ba za su ga Allah ba amma mu mu'mini mun yi imani da insha Allah ta'ala za mu ga Allah to duk sanda mutum ke son zaman lafiya game da ainihin tauhidi ya je ya san Allah a ƙur'ani da hadisi to sai ya tabbatar da shi a bisa yadda yake amma ko wutar lantarki ce baka je ka koyi ta a bisa ilimi ba babu shakka wata ran zaka hada ta bindiga ta kashe ka amma ka santa a bisa ilimi da ka dauko wannan sai da ka hada da wannan da ka dauko wannan sai ka hada da wannan cap in aka kawo wuta sai wuta ta tashi ras sai haske amma baka iya ba fa ana kawo wuta sai gida ya kama da gobara me yasa baka je ka san abin yadda ya kamata ba dan haka ba za ka iya tabbatar da shi yadda ake bukatar shi ba saboda haka jama'a musulmi kowa ya san Allah sai kuma malam yace wa tauhidin fi talabi wal qasdi sannan nau'i na biyu na ilimin tauhidi shine tauhidin da zaka san cewa a wurin Allah kadai ake nema a wurin Allah kadai ake kai bukata duk wata damuwa duk wata matsala duk halin da ka shiga in ka tashi ka gaya wa Allah wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi Musa wa'azi yayi duk jama'a suka yi kwamiti suka hada kai suka ce duk a kayyata shi jama'a aka bi aka hada baki duk aka karyata dattawa samari yan mata duk kowa yake karya ne sai ce jama'an nan fa bala'i zai zo bari in gudu sai hada ina shi ina shi ya bi dare ya gudu sai ya shiga jirgin ruwa ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwa ya kafe matsala ta matsala aka ɗauki annabi Musa aka jefa shi cikin ruwa kifi ya haɗiye shi yanzu yana cikin kifi ga cikin ainihin teku to yanzu matsala ta kai matsala wa zai kira sai kira Allah sai ce la ilaha illa anta ya Allah ba wani sarki sai kai ba wani abin bautawa sai kai subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimina ni ina daga cikin waɗanda suka zalunci kansu na tuba Allah ka yafe ni me Allah yace walaula annahu kana minal musabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna ba dan annabi Musa ya kasance daga cikin mutane masu tasbihi ba da ya zauna a cikin kifin nan har kiyama ta tashi amma tasbihin nan kiran Allah nan duk halin da ka samu kanka a ciki ka kira Allah kowa ya koya matar shi wannan karatun kowa ya koya dan shi duk mutan garin ku duk da ta masallacin ku duk samari kowa a koya mai ku manta da kowa ku kira sunan Allah duk wani shehi duk wani sayyidi duk wani sadauki duk wani mai karama duk annabawa manta da su in bala'i ya faru kira Allah amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahun ma Allah akwai wani Allah tare da Allah babu to tunda babu ba wanda ya cancanta a kira in kai kin kiɗe kaka kira shehu da bello kaka kira si da abdulkadiri kaka kira shehu gumi kaka kira ko annabi muhammadu kaka kira ka kira allah shi kadai to shi kenan ka dace duk wanda ka kira ka bata to wannan ita ce aqida annabi ibrahim da ya shiga gari da shi da matar shi dan rahoto suka je sai gaya wa sarki ranka ya dade ibrahim ya fi shigo da wata kaliliyar mata duk garin nan ba irinta annabi ibrahim ya ainihin koma gefe guda aka zo aka kamo wannan mata ya lallabo ya ce to ke fa ta ɓaci na ce ke yar uwata ce don haka kake karyata ni kake bani kunya kin san daga ni sai ke miki musulunci ke yar uwata ce addinin Allah aka kama ta aka shiga da ita daki sarki ya kulle kofa ya ga haɗaɗɗiyar mata ya ne rage kawai da ya tayar mata zai biya bukata nan da nan da ta fuskanci haka ta yi alwala ta yi sallah ta roƙi Allah ya Allah saboda imani da kai da nayi tawassuli da wa da Allah da wa take magana da Allah ta ce kuma na yadda da annabinka annabi Ibrahim har yanzu da wa take magana da Allah ta ce sannan na tsare farjina wani namiji bai sanni ba in ba mijina Ibrahim ba karka bar wannan kafiri ya keta min mutunci nan da nan sai faɗi ya suma addu'ar da ta kenan kafa uku duwa ta kira Allah to abin da ake so kenan kowa ya koya matar shi ta san Allah kowa kowa dan shi ya san Allah amma mutane duk duniya musulunci kowa ya yadda Allah ya fi kowa to dabar mai yadda muke kenan ku saka wa mutane Allah a baki amma sai a ce to yanzu wali kaza bai da daraja kai ana magana Allah wa yake magana darajar wani ka je ka ga malaman hadisi in aka ce shu'uba aka ce maliku sai ka ji an ce waye maliku kuma sai ka dauka an rena maliku ne a'a in ana magana dutse aka ce ga tsakuwa sai a ce me ce tsakuwa amma wata aba ce ba ka gane haka a sa ta a gaba a harbi goshinka ba ka gane tsakuwa ko wace ce ko amma in ana magana dutse fa saboda haka in aka ce yau ga Allah madaukakin sarki to ba a maganar kowa a duniya kowaye bai isa ba Allah kadai shi ne to amma sai a ce yanzu wani bai da daraja wani bai da daraja yanzu duk darajar shi ya kai daraja Allah saboda haka ku raba mutane da shirka malaman islamiyya ku je ku yi wa'azi kowa ya rinka faɗin Allah duk matsala in ta same ka ka kira Allah duk bala'i in ya same ka yan secret society yan cultism yan wane ne yan juju yan yankan kai yan ɗaukar amarya yan iska duk bala'in da ka samu kanka ka kira Allah maɗaukacin sarki shi kenan ka zauna lafiya amma wallahi in ka kira wani sai ka rena kanka to babu shakka Allah shi kaɗai ake nema shi kaɗai ake nufi da bukata duk matsala in ta same ka ka nufe shi وهو توحيد الإلهية والعبادة wannan shine tauhidi wanda ke tabbatar da ainihin wato ɗayantakar Allah da kuma cewa shi kaɗai ya cancanta a bauta mishi kana al'allamatu ibn al-qayyim rahimahullah babban malami ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi yace wa amma tauhidul ladhi da'at ilayhi ar-rusulu wa nazalat bihi al-kutubu fa huwa naw'ani tauhidin da manzanni suka kira jama'a zuwa gare shi littattafan Allah suka sauka da shi nau'i biyu ne na farko tauhidin fil ma'rifati wal isbat sanin Allah da kuma tabbatar da Allah nau'i na farko kenan daga cikin abin da manzanni suka kira mutane sun kira mutane ku san Allah sannan kuma ku ainihin tabbatar da shi in kun san shi nau'in farko kenan wa tauhidin fi talabi wal qasdi sa'annan kuma sun kiraye ainihin jama'a akan su nufi Allah madaukakin sarki da bukatunsu sannan kuma su rinka neman Allah duk sanda suka shiga cikin wata matsala فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده yace abin da na farko yake nufi shine tabbatar da cewa haƙiƙa ne akwai Allah maɗaukakin sarki siffofin shi da ya siffanta kanshi da su gaskiya ne ayyukan shi da yace yayi gaskiya ne sunayen shi gaskiya ne Allah maɗaukakin sarki da ya yi maganganu a cikin littattafan shi waɗannan maganganun haƙiƙa maganganun shi ne kuma gaskiya ne nashi ne haka suke sannan da tabbatar da cewa Allah yana da iko ya yi magana da wanda ya so daga cikin bayan shi kamar yadda ya magana da annabi Musa gaba da gaba wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa tabbatacciyar magana baki da baki wa isbati umumi qada'ihi wa qadrihi wa hikmatihi da kuma tabbatar da gamammiyan hukuncin Allah yanzu yana cikin gamamman hukuncin Allah Allah ya game hukunci akan kowa sai ya mutu to ka tabbatar da cewa duk sanda ya ya mutu to ya mutu a karkashin wannan hukunci ne da maye da mota da bindiga duk wannan sababi ne kawai amma hukuncin Allah ya riga ya komai sannan da ikon Allah wane ya ci ƙuri'a wane ya faɗi wane ya samu kuɗi wane ya talauce yan fashi sun tsiyata wane wannan kaddara Allah ce sannan wa hikmatihi kuma hikimar Allah duk abin da kaga Allah ya yi ana cikin zafi sai ka ji sanyi ana cikin ruwa sai ka ga rani duk wannan hikimar Allah to ana so ka tabbatar da waɗannan wa qad afsaha al-qur'anu an hadha an-naw'i jidda al-ifsahi qur'ani ya yi bayani game da wannan nau'i matuƙar bayani ƙarara kama fi awwali suratul hadidi kamar da yazo a farkon suratul hadidi wa suratul taha da suratul taha wa akhiril hashri da ƙarshen suratul hashri wa awwali tanzil sajada da farkon suratul tanzil as-sajada wa awwali ali imran da kuma farkon suratul ali imran wa suratul ikhlas bi kamaliha da suratu kul huwallahu baki ɗaya ɗungurungun ɗinta ita ta zo ne don ta tabbatar da wannan irin nau'in tauhidi cewa Allah shi kaɗai ya cancanta shi kaɗai ya isa shi kaɗai yake da iyawa shi kaɗai ne ya dace wa ghairu zalika da waɗansu surorin ma da yawa annau usani nau'i na biyu daga cikin nau'ukan tauhidin da annabawa suke karantar da mutane littattafan Allah suka zo da shi ma tadammanat suratu qul ya ayyuhal kafirun abinda qul ya ayyuhal kafirun take dauke da shi kul ya ayyuhal kafirun mai take dauke da shi baran baran da kafirai kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna an yi baran baran an ja layi to abin da suratu kul ya ayyuhal kafirun da take dauke da shi shine ne shine nau'i na biyu na tauhidi ba za ka taba zama mai tauhidi ba sai kun yi baran baran da arnan zamanin ka sai sun san ka ja layi suna can kana can amma ana kurkusa ana matsar juna ana tare da juna ana cewa duk addinin ma Allah ɗaya ake bautawa wallahi ka zama zunzurutun bakin munafiki a ƙarƙashin wuta ku za a fara shiryawa sannan a zo a shirya baƙaƙen kafirai kai da haka ka gane wannan sai ka yi wa kafirai baran baran ka ce ba ni ba ku ka duba annabi ibrahim cewa Allah ya kad kanan lakum uswatun hasana fi ibrahim wal ladina ma'ahu iz qalu li qaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بال أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الله يكي إلا قول إبراهيم كوكو da annabi Ibrahim sai akan magana ɗaya da ya ce wa baban shi zai roƙa mai gafara domin wannan kalmar daga baya Allah ya sanar da shi cewa ubanka ya mutu yana da maguji dan haka daga yau ta ƙare ba ka bashi amma baran baran fa to wannan a fito ai baran baran a nuna kafirai ba mu ba su amma billahi allazi la ilaha illa huwa mataka kullu kafirai sassauci kuna nuna ya ai duk abin ɗaya ne duk ma lalube ake ai amara da gidan wani ko ku je ku yi can mu kuma mu je in ta ɗure ko kwa cece mu in ta ɗure mu kuma ma cece ku ma'ana dukkan ku kun zama arna kenan fa Allah ya kiyaye wa qauluhu ta'ala da kuma magana Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa qul ya ahlal kitabi kace ya ku mutanen littafi ya ku yahudawa da kiristoci ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo mu haɗu akan wata magana wadda za ta haɗa kanmu tsakanin mu da ku ita ce Allah na abuda illallah kar mu sake mu bauta kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kar mu haɗa Allah da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi kada wasu mu su ɗauki wasu ubangizai ko waliyai ko iyayen giji su manta da Allah madaukakin sarki yanzu kun ga kalma kenan da za ta haɗa kai ko ita ce la ilaha illallah sannan babu shirka wahdahu la sharika lahu to sai ta haɗa kanmu da kiristoci da yahudawa da duk wani kafiri in aka zo aka faɗe ta sannan muka zo muka faɗa ana nan ana musulunci kuma kai wani ya ce ya mai da wane ya zama abin bauta abin da yasa a cikin christianity akwai heroes worship in aka samu sadauki ko waliyi to yanzu a ci gaba da bauta mishi duk yan ɗariƙun nan galibi daga can suka samu asali daga an ga karama ta bayyana a wurin wane shi kenan kuma sai a je a cigaba da bauta mishi madadin wannan karamar da ta bayyana gare shi in ta tabbata ka gane yaya ya same ta Allah ya bi kai ma sai ka je ka ba Allah sai ku haɗu a can kai ma sai taka ta bayyana a'a wai kai kuma sai ka koma kana bauta mishi da an taba ka sai ka ce a'a ba bauta mishi muke ba muna neman Allah ya biya mana bukata ne ta hannun shi yaushe ta hannun wa Allah ya biya mai tashi bukatar kaga inda wawancin kwakwalwar kafiri take tabbata saboda haka duk abin da zaka roki Allah babu wasiƙa tsakanin Allah da bayan Allah wajen bauta ko wajen neman bukata wajen isar da saƙo ne Allah yake da ƴan aike a tsakanin mu da hali- mu da shi amma daga nan annabawa sai su kauce sai mu bauta ma Allah amma ba za ka bauta wa Allah Allah ya karba ba sai ka bi ta hanyar shehi kaza ko limami kaza ko kungiya kaza ko mazhaba kaza wannan zunzurutun kafirci ne ana bauta wa Allah kai tsaye ne duk waɗannan masu mazhabi da fiqh da suke cewa ai yaushe za ka iya ɗaukar qur'ani da hadisi ka bauta wannan muguwar shirka ce a cikin tauhidi jama'a tauhidi fa ake yanzu fa tauhidi ake yanzu wani malami ya ce maka baka iya daukan alkur'ani ko hadisi ka bauta Allah kai tsaye sai ka bi ta hannun wani limami ko wani littafin fiqh to billahi da wannan mugun kafirci ne zunzurutun kafirci kai tsaye zaka dau qur'ani da hadisi ka bauta wa Allah da shi magana ta kare amma in aka tashi isar da sako to sai a ce menene manzon Allah ya ce daga Allah madaukakin sarki to manzon Allah ya faɗa to sai a bauta Allah kai tsaye amma a ce ai sai na bi ta hannun wane sai na bi ta hannun wane wai sai zo ana kawo hujja yo qira'a ma ba gashi ana cewa ta yarshi ba ta hafsu ta kaza yo wannan da ake cewa qira'ar hafsu hafsu ya kara wata fahimta shi a ciki ko yarshi ko makamantar haka ma'ana hafsu ya ɗauko ne a matsayin mai riwaya to haka hadisi abu hurera a matsayin shi na mai riwaya ne yana kawo ra'ayin jizi malamai su ce ku rabu da shi wannan ra'ayin shi ne amma me ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi manzon Allah ne Allah yake mai walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadnahu bil yamin shi kanshi da zai kirkira mana ƙarya ya faɗa wanda mustahili ne faufan da zai yi manzon Allah ya ƙarya ga Allah ba amma sai da Allah ya ga mai dan kowa ya ji tsoro shi yasa duk abin da ba ga mutane ka ga musu Qur'ani da hadisi ka kauce ka ba su wuri kai ka tafi ka huta sai ka datti haka ne shari amma ka zo ka gaya musu ra'ayinka wannan ya taso ya karatu ya ce ni ban yarda ba wannan ya taso ya raddi ya ce ni ma na yi tawaye duk kai ka jawa kanka amma faɗa mutane qur'ani da hadisi ka kwanta ka mutu ka gani duk wanda ya zo ya raddi sai a samu wani yana kare qur'ani da hadisin ba kai ba Allah ya taimake mu to saboda haka sai ainihin Allah yake cewa fa in tawallau idan kuka gaya wa yahudawa da kiristoci cewa a zo a haɗa kai akan musulunci in suka ba da baya suka yi tawaye faƙulu ku faɗa musu cewa ishadu ya ku yahudawa ya ku kiristoci ku shaida bi anna muslimuna mu musulmi ne mun sallama kanmu ga Allah tun da kokon ki to abinda wannan aya take dauke da shi ita ce aya ta 64 cikin suratu ali imrana to wannan shine nau'i na biyu na tauhidin da annaba suka zo da shi shine ku kira mutane a zo a haɗu a bauta a Allah in suka kifa sai ku baran baran ku musu tawaye kawai ku je ku ci gaba da ibadarku wa awwal surati tanzilul kitabi da kuma farkon surati tanzilul kitabi wa akhiriha da karshenta wa awwal suratul mu'min da farkon suratul mu'min wa wasfiha wa akhiriha da tsakiyarta da ta duk abubuwan da take dauke da shi farkon ta tsakiyar ta karshen ta shine abin da annabawa suka zo da shi na nau'i na biyu wa awwal suratul a'raf da farkon ainihin suratul a'raf wa akhiriha da karshen ta wa jumlatu wa jumlatu wa jumlatu suratul an'am da baki ɗayan suratul an'am suratul an'am baki ɗayan ta ta zo ne akan duk wata ibada wadda ba Allah za a yi wa ba a rugurguza ta don haka kuka ga da suka dubi wasu dabbobi suka haramta a jahiliya waɗanda wannan haramcin suna nufin haramci ne na addini sai Allah ya karyata su domin duk wanda ya ce kaza haram ne bayan Allah ya halatta to wannan ya yi aiki ya yi fatawa irin fatawar maguzawa saboda ya yi karo da Allah saboda haka sai malam ce wa galibi suwar alquran da mafi yawancin surorin alqur'ani duk sun zo ne don su karantar da ni don su karantar da tsantsar tauhidin da annabawa suka zo da shi cewa kar a bauta wa kowa sai Allah sannan a shata fage tsakanin kafirai da musulmi kowa ya san matsayin shi bal kullu suratin fil qur'ani fa hiya mutabammina li naw'i at-tauhid yace kai kowace sura ma ta alqur'ani tana tattare da nau'uka biyu na tauhidi din nau'in tabbatarwa da siffofin Allah da kuma nau'in tabbatar da ibada ga Allah shahidatun bihi kuma duk wata sura ta alqur'ani tana shaida akan abautawa Allah da'iyatun ilaihi kuma tana ainihin kira zuwa ga cewa a zo a yi tauhidin Allah a takaice magana da muka ɗauko kenan daga cikin nan sunan na ainihin fatihul majidi jama'ar musulmi wannan duk sharhi ne akan da yake kitabu tauhidi sunan littafin kenan ai haza kitabu tauhidi kitabu mudafun marfu'un bil idafa wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun ala akhirih التوحيد مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجملة من المضاف والمضاف إليه في محل رفع خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب التوحيد وما إعراب هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون لا محل له من الإعراب هكذا أي مش أتي هذا كتاب التوحيد jama'an musulmi wannan shine littafin da ke karantar da tauhidin da annabawa suka zo da shi malam muhammad ibnu abdul wahabi da ya bismillah a cikin wata nuska sai aka ga alhamdulillahi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam godiya ta tabbata ga allah tsira da amincin allah su tabbata ainihin ga annabi muhammad da mutan gidan shi allah ya kara musu aminci baki daya a wata nuska kuma ma da ya ce kitabu tauhidi kawai sai ya ce wa ƙaunin ta'ala kitabu tauhidi littafin tauhidi wa ƙaunin lahi kaji yadda nake karanta lanjaye din nan da kasra sai ya zama wawun din ya zama wawul atfi kenan wa ƙaunin lahi ma'ana wannan littafi ne da zai bayani akan tauhidi kuma littafi ne da zai bayani akan fassarar wannan maganar ta Allah madaukakin sarki in kuka ce kitabu tauhidi sai ka sanya waƙafi a wurin kasa full stop sai ka ce wa ƙaunin lahi ta'ala ma'ana yanzu wawun ya zama wawun na isti'naf sabuwar magana ce ba ta da alaka da ta farko kenan in ka zo sai ka ce wannan littafi ne na tauhidi wa ƙaunin lahi ta'ala sa'annan kuma ga bayanai dangane da ainihin fassarar maganar nan ta Allah madaukakin sarki an ka ce kitabu tauhidi wa qaulin lahi ta'ala littafin da ke bayani akan tauhidi da kuma bayani akan fassarar wannan magana ta Allah madaukakin sarki kusan sai ka ga magana kamar guda ɗaya ce amma a wurin malaman na dole tana da bambanci saboda duk inda wasali ya tasiri to labudda sai an samu ainihin wannan fassara ta yi tasiri yanzu kamar bahaushe da yake sa wa ɗanshi abdullahi in aka ce ya sunan ɗanshi sai ce abdallah yau na yi shirme ne in balarabe ji ka kaya abin kunya ya sunan nan sai ka ce abdullahi domin khabari ne na mubtada masmudnik ya sunan ɗanka sai ka ce abdullahi amma an za ka kira shi ne sai ka ce abdallah kana cewa ya abdallah kenan ka kawo ainihin da harafin nida ko kayan hazafin shi ko ka bayyana shi sai zama abdallah amma ya sunanka sai ka ce abdallah ka buga ya sunan babanka sai ka ce aba huraira ko aba bakrin ka buga in ma gwadare kake so kai bai gwadarantu ba dan haka ka je ka koyi nahau suyuti yace an-nahwu wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub duk wanda ke son ya iya karatun musulunci dole je ya koyi nahau ya koyi larabci yadda ko ba wasali zaka iya karanta littafi jama'an musulmi yace amma in ka tashi koya ka je malamai su koya maka kakai dan takifanci ka je ka koya a littafi sai ka je an koya maka sai ka yi zaman dako to ga fassarar magana Allah madaukakin sarki a ƙarƙashin ainihin sura ta hamsin da ɗaya aya ta hamsin da shida Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aljanu da mutane ban halicce su ba sai don su bauta mini yanzu in aka ce menene makasudin halitta me yasa Allah ya halicci mutane da aljanu sai ka ce ibada to mece ce ibada ibada wani suna ne wanda ya tattaro duk abin da Allah yake so Allah yake jin daɗi Allah yake yarda da wannan abu magana ce aiki ne a sarari ne a ɓoye ne to wannan shi ake kira ibada duk sanda ka ce subhanallahi Allah yana so Allah yana jin daɗi yanzu wannan lafazi ne magana ce kai a bayyane to ta zama ibada duk sanda ka zinduma ashar Allah baya so Allah baya jin daɗi lafazi ce a bayyana kai to ta zama akasin ibada ta zama butulci ga Allah saboda haka da an ce maka me yasa Allah ya halicci mutane sai ka ce Allah ya halicci mutane don su bauta mishi me yasa Allah ya halicci aljanu Allah ya halicci aljanu don su bauta mishi don haka in aljanu ya bauta wa Allah zai shiga aljanna in aljanu ya kafirce wa Allah zai shiga wuta in mutum ya bauta wa Allah zai shiga aljanna in mutum ya bauta ya kafirce wa Allah zai shiga wuta shikenan ka'idar magana kenan al-imam ibn kasir ya bada labarin wasu malamai da suka ce wai aljanu in ya bauta ma Allah shi kan ba zai shiga ainihin aljanna ba amma in ya ainihin kafirce wa Allah zai shiga wuta me yasa saboda wai asalin shi shi dama daga wuta aka yi shi ibn kasir ya ce wannan maganar kuskure ce ba daidai ba ce tun da daidai mu da su Allah ya haɗa mu akan cewa ya yi mu ne don mu bauta mishi da wanda ya bauta wa Allah za a biya shi za a kyautata mishi wanda ya kafirce wa Allah za a yi mai sakamako daidai da kafircin shi aljanu halittu ne waɗanda an yi su tun kafin a yi ne da dubunnan shekaru amma ba wani nasi da ya kayyada tsakanin mu da su shekaru kaza nasi da ya ce wal janna khalaqnahu min qablu min nar samin aljanu an halicce su tun kafin dan adam da me aka yi su da bakin wuta harshen wuta yadda an kunna wutar gas din nan ka ga saboda bala'in wuta tana bulubulu to da irin wannan bakin bulubulun aka yi su asalin aljanu kenan dan adam kuma da me aka yi shi an yi shi da ƙasa aka dawo annabi adam kuma in ya sadu da mace ko dan adam in ya sadu da mace sai mani ya zubo sai zan halitta kuma sai ta koma ta dan adam da ne sai ta koma da ainihin manuri to shi kenan shi ma aljani asalin shi an yi shi da wuta amma daga baya fa sai halitta ta koma ana yin shi da iska to sai shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace aljanu nau'i uku ne akwai aljani aljani iska ne tunda aka yi shi iska ne amma in ya so zai iya rikida ya zama duk abin da yake so da izinin Allah yana iya tashi yana iya sauka ƙasa yana iya rikida akwai aljanin da yake tunda aka yi shi aljani ne amma kare ne shi ne sai annabi yake bakin kare duk inda ga bakin kare to shaytani ne aljanni ne ma'ana aljanni ne tabbas amma shi ba da ikon ya rikide zama iskar ko ya rikide zama wani abu shi a wannan halitta aka yi shi akwai kuma aljanin da an yi su ne su macizai ne amma aljanni ne wannan hadisi ne sahihi al-imam al-baihaqi ya rawaito shi jika karanta littafin alamul jinni wash shayatin na abdul sulaiman al-ashqar Allah ya gafarta mishi Allah ya saka mai da alheri jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko saboda haka masu cewa an yi duniya dan manzon Allah an yi lahira dan manzon Allah sai a ce tsoho kayi wauta ka tuba an yi duniya ne domin a bauta wa Allah an yi lahira ne domin a saka wa wanda ya bauta wa Allah da wanda bai bauta ma Allah ba shi yasa aka kira ta yawmuddini ranar sakamako don haka cewa hadisi da ake cewa wai Allah ya ce wa annabi laulaka laulaka ma khalaqtul aflama wallahi wallahi ba dan kai ba ma khalaqtul aflaka ba da ban halicci duniya da lahira ba to wannan ainihin duk ƙarya ne bai tabbata ba ku je ku karanta mawdu'atul kubra ta al-imam ibn al-jawzi silsilah da'ifa mujalladin ta na farko an yi duniya ne don a bauta wa Allah an yi lahira don a yi sakamako ga wanda ya bauta ma Allah a sakawa wanda ya ki bauta ma Allah da abin da ya cancance shi to shi yasa alfazazi da yake cewa wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu al-lawh wal qalami al-busiri al-busiri a cikin alburda to wannan kuskure ne da ya ce ai kaɗan daga cikin alherin ka ya manzan Allah duniya da 'yar uwarta ita ce lahira kuma kaɗan daga cikin ilimin ka ilimin lauhil kalami to wani lauhi mahfuz Allah ya kiyaye saboda haka kun ji babban makasudi kenan to jama'an musulmi kullum fa za mu rinka jan hankalinku wannan karatu mun gaya muku wani zindiƙin shehi ne na tijjaniya ya tsogano ya ce wai kitabu tauhidi sharri ne a daina karantawa to yanzu dai kun ji mai littafin da yake kitabu tauhidi sai yace ga magana Allah jama'a musulmi mu rinka auna waɗannan abubuwan kuma muna cewa shehi in dai shi shehi ne da gaske na tijjaniya ya zo ya sanya kitabun tijjaniya yana karanta mutane mu dai ga kitabu tauhidi muna karanta mu ma muna propaganda muna cewa a yada mu ba mu cewa ka a saurara ran da muke namu a saurara shi ma in dan halal ne to ya zo ya sanya kitabun jawahirul ma'ani a sanya ana karantawa mu za mu ce jama'a duk ku je ku saurara daga nan sai ku gwada sai ku auna ku ji ayoyi nawa ne a ciki hadisai nawa ne a ciki sannan sai ku saurari wannan yanzu dai wannan malamin gashi muqaddimar tashi ma aya alqur'ani ce sannan sai sake cewa wa qaulihi da kuma bayani akan maganar Allah madaukakin sarki a cikin ainihin sura ta 16 aya ta 36 da Allah yake ولقد بعثنا في كل أمة rasula. hakika mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma an ibudullah manzon yana cewa al'umman su bauta wa Allah wa jitanibu taghuta su ainihin nisanci taghutu jama'a kun ji duk ayoyin alqur'ani ne malam yake kawa wannan suratul isra'i ce a bauta wa Allah to da Allah yake fi kulli ummatin a ka'ida ilimin usul idan kullu ta tafi suna munakkar tana ammamewa ne tana ganewa ne ma'ana a cikin kowace al'umma a cikin turawa akwai manzanni a cikin larabawa akwai manzanni a cikin baƙaƙen fata akwai manzanni al'umma a nan jinsi ake mishi ba kaba'il ba jinsin larabawa jinsin turawa jinsin bani isra'ila jinsin girkawa jinsin baƙaƙen fata akwai manzanni wasu suna cewa yaushe ba a ce akwai manzo a cikin baƙaƙen fata ai wannan na ƙasa ce sai aka ce to na ƙasa gawa na ƙasa ga shi baƙin fatar da Allah ya turo shi ya da shi manzo ko kuwa na ƙasa ga shi Allah da ya turo baƙin fata a matsayin manzo ko kuwa na ƙasa ga manzancin saboda an turo ta a hannun baƙin fata aka ce wannan maganar ƙabilanci ce ba ta da asali babban malamin tafsiri malam bakar mahmudu gumi ya sanya alƙalamin shi ya kwatsa da wannan magana ya nuna ba ta da asali yace menene zai hana a ce cikin baƙaƙen fata akwai ainihin manzanni bayan Allah yana cewa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir a cikin kowace al'umma sai da mai gargadi ya zo cikin su sannan yace annabi luqmana ai annabin Allah ne wannan ita ce magana ingantacciya wasu da suke cewa luqman al-hikma ai wannan magana babu hikima a cikin ta amma luqman annabin Allah ne daga cikin annabawan Allah mutumin kasar habasha habashan da ke nan kasar afirka babu kabilanci a cikin harka addini jama'a saboda haka kowace al'umma sai da allah ya turo mata manzo manzan nan ne yake cewa su bauta wa allah su nisanci bagutu jama'a musulmi menene bagutu bagutu shine duk abin da ya hana ka bin allah biyayyar sallah ce biyayyar mulki ce biyayya ce ta halin yau da kullum duk abin da ya hana ka ka bi allah kai tsaye wannan abin sunan shi fagutu motar ka ce matar ka ce abin hawanka shagonka harkokinka na yau da kullum gwamnatinka siyasarka jefa ƙuri'arka duk abin da ya hana ka ka bi Allah sau da kafa ko da limamin masallacinka ne ya zama fagutu gare ka jama'ar musulmi mu fahimci wannan da kyau shi yasa kalmar ɗagutu kalma ce mai faɗi mutane suna yin kuskure suna takaita ta akan gwamnati kadai a gwamnati ɗaya daga cikin ɗagutu ce in ta hana bin Allah in ta hana bin Allah in ta kawo wani tsari wanda ba na Allah ba to ta zama ɗagutu to ɗaya daga cikin ɗagutu ce amma sa'ad da ka fito da gemu babanka yake sai ka aske gemun nan a wannan lokacin in ka sake ka bi shi to babu shakka ka bi ɗagutu idan ka ya zama ɗagutu kai kuma ka zama tabi'i ga ɗagutu sa'ad da ka ainihin ɗage wandon ka yadda shari'a ta ce baban ka yake shi da yadda ba sai ka saki wandon ka ya ja ƙasa kamar mutan tabara kana zuwa ka saki wandon ka uban ka ya zama ɗagutu don haka wannan ayar ta ci ka baka nisanci ɗagutu ba to to haka nan duk sanda gwamnati ta bayar da doka ta saba ma dokar Allah sai kuka bi wannan doka ko ka bi wannan doka shikenan gwamnatin ka ta zama tagutu dan haka sai ainihin manyan malamai suka ce tagutu suna da yawa amma dai shugaban su na ƙasa baki ɗaya ko na duniya baki ɗaya shine iblis wanda kai tsaye yake hana mutane bin Allah ya kuma kawo musu saban Allah saboda haka ba wai a cika titi ana mun kafirce wa dagutu mun kafirce wa dagutu amma kuma an jima kana ganin sirkin ka sai ka kauce ka durkusa shikenan ƙarya kake baka kafirce wa dagutu ba sai ka yi baran baran da dagutu gaba ɗayan su ƙananan su manyan su na cikin gida da na waje yau amma wani zai kace ai babanka ne kana son ku rabu lafiya amma ita gwamnati ba ka so ku rabu lafiya an wannan ta yi ne kuma mun gane wannan da ke ko saboda haka duk abin da ya zo ya hana ka bin Allah kai tsaye sunan wannan ainihin abin tsagoto don annabawa suka zo karatun da suke matsawa a kai kenan kuma yanzu ana nuna maka duk annabawa sun taru akan irin wannan wa'azin cewa a bauta wa Allah a nisanci tsagoto duk annabawa addinin ya haɗa su da'awar ta zama iri ɗaya kenan wa qawlihi da kuma magana Allah madaukakin sarki a cikin ainihin wato sura ta sha bakwai aya ta ashirin da uku da Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangiji ko ubangijinka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kai mai karatu ko kai mai jin wa'azi Allah madaukakin sarki ubangijinka ya hukunta cewa kar ku sake ku bauta wa kowa sai shi kar ku bauta wa kowa sai shi wa bil walidaini ihsana iyaye kuma ku kyautata musu uwa da uba a kyautata musu ba bauta wa iyaye ake ba ana kyautata musu ne kai tsoho da kake cewa yaro in baka bauta wa iyayenka ba ka bauta wa iyayen wani a ka yi kuskure ba ba ka janye wannan kalmar taka da wuri cewa za ka yi in baka kyautata wa iyayenka ba ai ka je ka kyautata wa iyayen wani a karin banza amma bauta Allah kadai ake wa ko annabi ba a bautawa annabi bin shi ake yi Allah bauta mishi ake yi iyaye kuma ana kyautata musu ne to haka ka'idar take iyaye sai a kyautata musu babu addinin da yace ka wulakanta iyayenka addinin alqur'ani addinin sunna ya ce ka mutunta iyayenka bai ce ka wulakanta iyayenka ba iyayenka maguzawa ne iyayenka mushrikai ne iyayenka yan bid'a ne iyayenka ba sa son sunna iyayenka suna fada da addinin musulunci iyayenka sun shaɗa mara ba za a yi sunna ba dai suna da rai sai ka kyautata musu gona ce za a je a tamfa ce a a katanga ce ta lalace za a gyara shadda ne za a yi wata bukata ne harkokin duk da suka shafi da kullum sai a kyautata amma abin da ya shafi haƙƙin Allah sai Allah ya ce فإن جاهد فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما in yayan ka suka nemi rikici da kai akan ka shiga abin da ilimin ka bai kai ba ce ai sai ka hada Allah da wani sai ka yi kaza sai ka yi abin da yake bai halatta ba Allah yake ta musu biyayya amma sai marmaza yace wa sahibu ma fi dunya ma'rufa amma fa ka kyautata musu a duniya in baban ka yace zo ka rinka jira mini hotel din nan giya kwalbar sta naira ɗari biyu da hamsin sai ka ce a ba ba ba zan yi wannan baka sai haƙuri amma dai gona in Allah ya kai mu zan je zan maka noma ka gama haɗuwa kayo gayu ka kafa hula a gaban goshi da tabarau ka Imam Bukhari ya rawaito sahihin hadisi daga sahabi Sa'ad ibn Abi Waqqas san da ya musulunta uwar shi tace Sa'ad ka musulunta ka bi Muhammad yace kwarai da gaske inna tace to ka bar addinin nan yace a ba zan bari ba ka bar addini nan ba haka ba zan yi maka abin kunya sa'ad yace me kike nufi in na tace zan daina cin abinci saboda ka musulunta har sai na mutu in yi maka abin faɗe a garin nan yace in na gwamnati ci abincin ki yafi zaman lafiya tace in in sa'ad kan me haka da kai yace in in in naki ti ba yadda za a yi in kafirce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta buga ta kada ta raya sai ta sa rana sai ta fara yajin cin abinci kwana ɗaya in ya zo gaishe ta sa'ad ban yi maka abin kunya a garin nan in daina cin abinci in mutu ai maka gori ya ce in wallahi ki ci abincin ki ba abin da zai sa in kafirce wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kwana na biyu dattijuwa ta ja kunnen shi in sa'ad kan me haka da kai ya ce in ina ki ci abincin ba ja da baya kwana na uku da tsohuwa ta ga za ta wuce ke tani sai ta ja kwano ta ci abincinta da rufa kanta asiri haka sahabbai suke suna da matukar biyayya ga iyaye amma da zaran an taba alqur'ani ko hadisi yanzu sai su ja layi da kai sai ai baran baran yanzu ga ana kwaba riga saboda haka duk mai son zaman lafiya kai ya tabo alqur'ani da hadisi to mu ƴaƴan sunna ne sai mu maka kyautatawa mu mutunta ka amma matukar ka ce zaka taba alqur'ani da hadisi billahi allazi la ilaha illa hu karkai mamaki wata ran sai ta abubakar da abu quhafa abu quhafa baban abubakar ne siddiq lokaci yana ba ma guje bai musulunta ba suna zaune suna hira da abubakar sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya kwashe shi da mari amma a musulunci waye dattijo bayan annabi ba abubakar ba amma ran nan sai ya ja layi shi da uban ya dauke uban da mari yake ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina zuwa sai tashi je wurin annabi ya ce babana ne ya zage ka na kwashe shi da mari amma na ga bai isa ba kai min izini zan kashe shi sai ya ce a bashi na yafi ka je ka karanta littafin as-sarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi a doron wuyan duk wanda ya zagi manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce tunda annabi ya ce ya yafe ta yafu amma annabi bai da rai aka zage shi to in duk Najeriya za ta kare idan duk ingila za ta kare sai musulmi sun je sun ɗauko fansa akan wannan ko wannan da ta zagi ta zagi annabi ko ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam duk fatawa ba jama'atu nasrul islam ba ko jama'atu qitalul islam ce ta bada fatawa an soke kungiyar an yaga rijistar ƙarya suke yi wa Allah saboda haka ka'ida a cikin addinin musulunci iyaye kuna da girma a wurinmu kuna da daraja a wurinmu amma ku daina taɓa mutuncin abin da ba ku sani ba na addini yau sai kaga dattijo ya ce in ba rashin kunya ba ni ban yi gemu ba kai kai ko kuma ni da gemu kai da gemu wai shi abin da yake gani rashin kunya ce shi dattijo da gemu kai kuma ɗan shi da gemu ya manta cewa ba rashin kunya ba ce shi da mata kai da mata ya kulle kofa da uwarka kai kuma ka jawo kofa ka kulle da yar wani da shi ya auro maka a gida ɗaya kuma kowa san abin da yake faruwa dare ya tsala amma duk ba a ji kunya ban an fito amma sai yanzu shi da gemu kai da gemu sai a ce baka kyautata ba jama'a musulmi mun gane rashin fahimta ko shi yasa iyaye ku daina shiga abin da ba bana ku ba addinin mu bai ce mu wulakanta ku ba addinin mu ya ce mu mutunta ku amma addinin mu ya ce kar ku tsogalo abin da yafi karfin ku ka'ida kenan jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko sahabi ibnu abbas ya ce abubuwa uku a musulunci ba za su tafi ba sai da yan uwansu abu uku a musulunci tagwaye ne kalmar la ilaha illallah ba za ta tafi ba sai da Muhammadu Rasulullah. Duk inda ka ji kalmar sallah sai Allah ya ce a kimin salata sai ya ce wa atu zakata. Duk inda ka ji ibada sai Allah ya ce wa qaba rabbuka Allah ta abudu illa iyahu sai ya ce wa bil walidaini ihsana. Ma'ana duk yadda kai sallah sallah ba ta ba sai in ka bayar da zakka in ta hau kanka. Duk sanda ka yadda da Allah sai ka yadda da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama. duk inda ka bauta ma Allah sai ka kyautata iyayenka Allah zai karba ka'ida kenan a cikin addinin musulunci to iyaye ku san wannan ku daina shiga harkar da ba taku ba a zo a ce maka ɗanka yana yin wata sallah jilsatul istiraha yo me ruwanka da ita kai ba za ka yi ba eh sai ka ce a ba ruwana wannan harkar shi ce da ta shafe shi abin da ya fahimta zai ya je yayi ku banni dai ni nan da bana yi gani dai to ka zauna lafiya amma kai tsoho ka ce a daina in an ce a ina ka ce an yi maka rashin kunya yo waye ja da baka shiga harkar da ba taka ba wani zai gaya maka bakan magana Allah ya shiryar da mu to sai Allah ya ce in ma ya bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma me yuwa ɗaya daga cikin iyayenka ya manyanta tare da kai ko kuma su dukansu biyun ko dai mahaifiyarka ta mutu ko kuma ainihin mahaifinka ya rasu mahaifinka ya rasu ya bakka da mahaifiyarka ko mahaifiyarka ta rasu ta bakka da ainihin mahaifinka to yayin da aka sami irin wannan sai ya zama guda ɗaya ne daga cikinsu ya rage ko ko kuma ya zama dukkan su biyu suna nan sun manyanta kai ka taso da ƙarfi su kuma sun manyanta sai Allah ya ce fala ta kullahuma uffin kar ka sake ka ce wa iyayenka kash in aka zo aka ce baba na kiranka sai ka ce to ka zo kenan sai ya ce ab bari ma na samu dan aike kana tafiya sai ce wane zo sai ka ce to ya zo to dan share wurin nan bari ma dai za mu yi wata harka yanzu an share ka a sake bata wurin je ka sai an jima ka tafi sai ce don Allah dawo sto din nan je ka ce kana cewa haka ka zama tsinan ne Allah yake fala ta kullahuma uff kaka ce iyayenka kash ko a'a irin yan boko why why dan boko kenan dan boko dan wuta irin waɗannan su ne yan boko yan wuta wai uban shi kira sai ya ce why why why eh wai shi an koya mai why wai shi ya rinka yin tambaya wai why wai uban shi yake ce why wai shi bature ne yawa saboda haka Allah ya ce fala taqul lahumu uffin kaka ce wa iyayenka kash wala tanharhuma kai kai wa iyayenka tsawa iyayenka ka daka musu tsawa a hir wa qul lahumu qawlan karima ka rinka ga iyayenka maganar mutunci yanzu dan Allah dubi annabi Ibrahim yo wace bakan magana ce uban shi bai gaya mai ba amma wace irin magana ce ta mutunci annabi Ibrahim bai mai da ita da ansa ba to shine sai Allah ya ce mai koyi da annabi Ibrahim dubi abin da uban yake ce mishi zan jefe ka ka tafi ka bani wuri Allah ya maka kaza da ya tashi sai ya ce salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya yace amincin Allah ya tabbata gare ka salam ya baba zaman lafiya ba fitina yace Allah ya yafe maka ba komai zan ja bayan bakuri in je in ta bauta wa Allah domin Allah yana sauraron addu'ata Allah ya yi jimantaka da ni zan je in bauta ma Allah in Allah ya so kuma ni ba zan zama matsayaci ba me Allah ya ce falamma atazalahum wa ma ya abduna min dunillahi wa habna lahu eh falamma falamma atazalahum wa ma ya abduna ko min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiya da ya kaura cewa iyayen sai dai sai Allah ya mishi baiwa Isma'il da Ishaqa sai suka kwantar mai da hankali amma duk da haka Allah yake in Annabi Ibrahim ya tuna sai yayi kuka saboda yadda yake kaunar mahaifi kuma yana jin ciwon wannan halin da mahaifin ya shiga ciki ba yadda Annabi Ibrahim bai shiga ya fita bai ga baban shi yayi musulunci ya gaya mai magana ta mutunci amma ya ki amma ranar alkiyama Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi manzon Allah ya ce annabi Ibrahim zai haɗu da baban shi an mutsuttuka shi a ƙasa domin kafirai kafin a saka su wuta lauli lauli za a yi musu na wulaƙanci wani kafirin za a ja shi kanshi yana gunguruwa a ƙasa ƙafa za a ja wani kafirin za a mutsuttuka shi annabi ya ce za a mutsuttuka baban annabi Ibrahim sai an yi ƙasa ƙasa da shi tukuna sannan sai a ta sake shi za a yi wuta da shi sai annabi Ibrahim ya haɗu da shi sai ce kaga na gaya maka gashi yau rana ta ɓaci kaga abin ɗa da mahaifi sai ce to ai na tuba kaga annabi ibrahim mai saukin hali ne sai ce ya allah baba na gashi ya tuba kuma kayi alkawari ba za ka wulakanta ni ba wala tukhzini yawma yub'athuna allah na yi roke ka kuma ka amsa ka ce ba za ka ci mutunci na ba ranar kiyama yau wani cin mutunci ya wuce ubana a ce za a yi wuta da shi sai manzo allah ya ce sai allah ya sa a kamo kura kura wannan da garda ake wasa da ita sai a mutsutsuka ta a ƙasa sai a jefa ta wuta sai ce kaga haka eh to haka za a yi banka wuce matsalar ta fi karfin ka yau dan ka san ka je kiyama da shirka billahi lazi duk dandalin kiyama in gatan ka ne ba za su cece ka ba Allah ya kiyaye karanta bukhari da muslim za ga wannan hadisi saboda haka ka gaya wa iyayenka magana ta mutunci kai kuma dattijo in ɗanka ya zauna ya ne maka wa'azi kaka ce la ila yanzu la il inna lillahi wa inna ka fashe da dukkan rude ka san da ta mu akwai barazana malam duk ya gigice ya ce yanzu ni in haife ka amma ni za ka yi wa wa'azi ka manta shi din nan da ka haifa shi ya gina maka gida ya kai ka hajjiye maka kaza duk ya isa waɗannan abubuwan a neman kasuwanci ya yi amma bai sai samo ilimin da zai maka wa'azi ba idan medical doctor ne kai kana da gwaiwa kai uban shi haka zai kwantar da kai ya feɗe ka ba haka ba ne yanzu ya samu karatun da zai iya kwantar da kai ya buɗe al'aurarka ya fasa gwaiwarka ya zazzage ta ya tace ya fece ta ya ɗinke ya haɗa ka ka warke amma in yi maka wa'azi kai da Allah ya rufa maka asiri Umar da manzon Allah ya sako ka cinci ka cinci ya ce a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya kamar mumini take ganyenta baya faduwa me ce ku bani labari wannan yace kargo wannan yace darbejiya suke ta kame kame ibnu Umar yana zaune wurin ya sani yace amma na ga manyan da ta duk da nadi sun kasa sai ni ma ne shiru saboda ladabi kan faɗa su ji kunya suka ce mun baka gariya manzon Allah manzon Allah yake ba wani abu ne da bino da aka je gida sai ibn umar ya ce baban shi umar wallahi tallahi ni na san ansa yace me yasa baka faɗa ba yace ai na ji tsoron ka in faɗa in kunyata ku duk da tawa kun kasa ni dan karami dan islamiya in faɗa sai umar ya ce wallahi da ka faɗa ya fi min alheri fiye da in samu jajayen raƙum yo in ni na kasa cin jarabawa ɗana ya ci kofin dai ba yana gidanmu ba in ɗanka ya maka wa'azi ɗanka ya shirya da kai ba asirinka ne ya rufu ba shi yasa da ta an mune muku wa'azi ku ji sa'ad da ku kuke samartaka da ƙuruciya lokacin nan ba a yada ilimi shi yasa ilimin ya karanci ba muna aibanta ku bane ilimin ne ya karanci a lokacin malaman rubutu suke bayarwa da guru da laya in ga mutum ya ce malami na a da yana nufin malamin shi ne da yake zuwa ya karbo ainihin rubutu ko guru ko laya ko a fassara mai mafarki ko kuma tsohon barawo ne a gaya mai sanda sa'a take dan ya fita daidai lokacin iyakar malantar da ake kenan sai kalilan wadda ba a rasawa da zaka samu malaman tsoro da malaman allo suna biya karatu amma karatu a tara mutane ana biya musu ilimi ba a yin wannan ada in ma aka samu mai wa'azin wa'azin turmi zai zo yayi ya je ɗauko ta kissa mai ban tausayin tsiya amma fa ƙarya ce ya zo ya zaunar da dattaye ta musu suna ta tuntsura kuka in aka tashi ba wanda ya fahimci inda aka kwana balle da za a tashi gobe a kawo buhun dawa buhun gero a ɗora a jakuna a kai mai bakin titi a sallame shi a ce jiya ya zo ya yi hadishi amma ba abin da aka amfana ba wanda ya iya sallah a ƙauyen ba wanda ya iya tahiya to a irin wannan halin aka haife ku kuka girma shi yasa kuka samu kanku a halin rashin ilimi yanzu sai zan gidan rediyo wa'azi makaranta wa'azi zaure wa'azi masallaci wa'azi sai ilimi ya yadu har ɗanka ya iya sai zo ya ce baba yadda kake sallan nan ka ɗan gyara baba ɗan yi min tahiya in ji yadda kake saboda ɗan gyaggyara sai ka ce alhamdulillahi bari ka ji yadda muke tahiya attafiyatu lillahi idan duk ta galibi haka suke attafiyatu lillahi wannan fa wanda ma ya je makaranta kenan a da billahi lazi wanda bai je makaranta ba a da wani bai san tahiya ba ba su sani ba jama'a malaman su ba su koya musu ba in ka ce salatin annabi wani salati goma ga annabin aka je gidan suna ko daurin aure ji za ka yi na salati goma ga annabi salati goma ga annabi salati goma ga annabi ba su sani ba wallahi laifin su ne ba laifin su bane malaman laifin su ne ba laifin su bane mu shi yasa sai muke tarkata su gaba ɗaya sai mu musu addu'a Allah ya ji kansu amma mu abin da yake bakanta mana rai waɗanda suka rayu suka zo yanzu kuma su ce za su kulla faɗa da mu to akan me yo mu ba alherin ku bane mu alherin ku ne ai in kila fiya bi husni zanni ma kila fa mawjatun ana min amwaji jibrila haka shehu usman yake cewa yace in an ce ni wata tsiya ce ni me ni digon kumfa guda ce cikin kumfan malami na jibrila ku kuka haife mu ku kuka tarbiyantar da mu tuwon ku muka ci gidajen ku muka kwana muka je muka yi karatu bayan mun ci tuwanku muka iya muka da muka kwana a gidajenku yau da muka zo muka ce Allah ya ce annabi ya ce laifin me muka yi ba mu cancanta a wulakanta mu ba ba mu cancanta a tsine mana albarka ba domin ga wasu can sun sha giya sun sha taba sun yi wa 'yan mata ciki sun kama bunsuran anguwanni sun yanke sun cinye kaji sun cinye karnuka da maguna duka sun zama 'yan tauri sun zama kulawa kuma ba a tsine musu albarka ba amma sai wanda ya ce baba ina so ku taru in rinka koya muku tahiya ko in rinka koya muku karatun alkur'ani yo me ya aidi akan haka yo ba ku ne ma ya kamata ku tattaro ku taru ba ku ce kai wa na eh kullun karfe 8 zuwa karfe 9 na dare za ka rinka koya mana fatiha da kulliya da qul huwallahu da falaki da nas saboda ba mu iya ba ba aibi bane wallahi tallahi daraja ku zai ce za ta daukaka dattijan can abu kuhafa ran da ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar ya zo ya ce yau babana ya musulunta bari in je in ɗauko shi manzon Allah ya ce a'a bashi ina zuwa manzon Allah da kan shi je yau a ce ba mu girmama dattawa amma an ka fito ka ce za ka ja batta da mu ne to billahi allazi la ilaha illa huwa sai mu tsinka maka tarbi amma in ka kare mutuncin ka kai babba ne abinda baka sani ba in kana bukata mu koya maka mu koya maka ko ka je wurin da ta yan uwanka su koya maka duk daidai ne amma fada da mu fa bai taso ba domin danyen jini muke mu sabon jini muke a karatu sabon jini muke a jinin halitta fada da mu da kai dattijo bai taso ba kuma in aka fara kai zaka gaji mu ko ba za mu gaji ba don mu lokacin mu ne saboda haka dattawa ku gane wannan Allah ya ce mana dole mu mutunta ku mu kyautata muku mu faɗa muku magana mai kyau wanda duk ya faɗi muguwan magana ga iyayen shi Allah ya tsine mishi albarka kaka ce babanka uf kash balle ka daka mai tsawa balle bakan magana duk irin bakar magana da ya maka fa kai aka ce kar kai baka din kai kai kyakkyawa to yanzu akwai wanda zai kiya wannan addinin musulunci to shi yasa mu je mu yada addinin musulunci mu gaya mutane gaskiya jama'a Allah ya shiryar da mu Allah ya ce waqfid lakuma janaha dhulli min rahma ka tausasa wa iyayenka tausayawar da za ta kai hakka sassauta fukafukanka me ake nufi da sassauta fukafukai wannan luga ce wannan larabci ne ma'ana eh, fasaha ce irin ta larabawa sai a ce ka sassauta fuka-fukanka ina ma'anar haka ana nufin wai in zaka gaishe su ka kwanta haka kwantar da hannayenka ƙasa a'a abin da ake nufi shine ka yi ladabi ladabi wajen tausaya musu wanda zai kai matuƙa ka tausaya wa iyayenka ina ma'ana haka sai ya ce wa kul bayan ka tausaya musu din ma ka rinka musu addu'a ka ce rabbi rahamhuma Allah ka ji kan uwata Allah ka ji kan ubana kama rabbayani sagira kamar yadda suka yi tarbiya ta ina karami wannan fa duk karatun mu ne wannan duk kitabu tauhidi ne fa da shehin dariƙar tijjaniya yace a daina karantawa ku kun ji yan dariƙar tijjaniya shehun ku yace a daina biya wannan karatun ya ce ba kyau ya ce wai wannan yahudanci ne wai biyayya iyaye wai bautawa Allah wai gaya wa iyaye magana mai daɗi wai duk yahudanci ne wai duk yahudu ne nan wai duk mishan ne nan haka shehun ku yace malamin ku ne ya faɗa kuma littafin mu ne mu gashi mun ce dole a bautawa Allah a kyautatawa iyaye ai wa iyaye addu'a in sun mutu amma shehun dariƙa ya ce ba kyau ya ce wai wannan littafin yahudawa ne to shine muka sa muku ku ji dan ku gane iya idda suke batar da ku Allah ya shiryar da mu ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa wata rana anas ya ce manzo Allah ya hau kan mimbari sai muka ji yana amin amin amin sahabbai suka ce ya manzon Allah lafiya kake ta cewa amin amin amin ya ce mala'ika jibril ne ya zo ya ce mini duk ainihin wanda aka faɗi sunana a wurin bai yi mini salati ba wannan mutum ya shiga uku ya lalace ka ce amin shine na ce amin ta ɗaya ka ce amin na sake cewa amin sannan sai ya ce wanda duk watan azumin ramadana ya shiga har ya fita ba a gafarta mishi ba wannan mutumi ya kaɗe ya shiga uku ya lalace ka ce amin shine na ce amin sake cewa amin shine na sake cewa amin sannan mala'ika ya ce mini duk mutumin da iyayen shi guda biyu suka manyanta tare da shi ma'ana har ya balaga iyayen shi na da rai su biyu ko ɗaya daga cikinsu bai yi aiki na kyautata musu wanda zai kai shi aljanna ba wannan dan ya shiga uku ya lalace ka ce amin ya ce na ce amin a ce ka balaga uwarka da ubanka ko uwarka ko ubanka suna nan da rai baka kyautata musu kyautatawa da har za ta kai ka aljanna ba to ka kaɗe to kun ji duk karatun da ke cikin kitabun tauhidi kenan a kyautata a iyaye in ba a kyautata musu ba har ma baka samu aljanna ta hanyar iyayenka ba aka ce ka shiga uku ka lalace amma shehi ya ce a daina karanta littafin saboda tsabar kin gaskiya sa'annan har wa yau ya zo a cikin ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bana gaya muku manya manyan zunubai ba sahabbai suka ce muna so manzon Allah yace na daya hada Allah da wani yin shirka babban zunubi ne na biyu saba wa iyaye duk mutumin da ya saba ma iyayen shi ya aikata katobara ya yi babban zunubi annabi da yana kashin gide sai tashi zaune ya zauna dafa'a ya ce jama'an musulmi ku saurara ku ji har da faɗar maganar da baka ji ba baka gani ba har da shaidar da baka ji ba baka gani ba sahabi ya ce annabi bai gushe ba yana maimaitawa har sai da muka ce kai ina ma da annabi ya yi shiru ai mun ji mun fahimta ma'ana maganar farko da ta biyu annabi yana kashin gida ya yi ta shirka babban zunubi saba ma iyaye babban zunubi sai annabi ya zauna dafa'an ya ce da kiran ƙarya baka ji ba baka gani baka kirkira baka ji ba baka gani ba a zo a ce wana ya ce kaza ka ce ya aika ya aika yanzu ka yi shaidar zur kenan to ya kamata a gyara waɗannan ɗabi'u jama'a Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu har wa yau a cikin hadisi annabi ya ce yarda Allah tana tare da yarda iyaye in iyayenka suka amince da kai suka yarda da kai Allah ya yarda da kai in iyayenka suka yi fushi da kai shikenan Allah ma ya fushi da kai to jama'a kun ji dai har yanzu ayoyi ake kawa da hadisi ba kitabut tauhid din kenan wa qawlihi da kuma bayani akan magana Allah da yace wa abudullaha jama'a ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku hada Allah da komai wannan yazo cikin sura ta hudu aya ta 36 wato suratul nisa'i wa qawlihi da kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum kace wa jama'a jama'a ku zo gayya ake jama'a in za a yi wa'azi na musulunci gayya ake yi shi yasa za ku ga in za mu yi wa'azi mu buga takardu mu makala mu kai gidan rediyo a yi gayya a yi gangan ko gashi Allah ya ce ka ce musu ku taho in karanta muku abin da ubangijinku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a Allah ya haramta ku hada shi da komai kana bauta Allah kana bauta wa rana ka zama mushriki kana bauta Allah kana bauta shehi ka zama mushriki kana bauta Allah kana bauta aljani ka zama mushriki ba a hada Allah da komai shi kadai ake bautawa wa bil walidaini ihsana Allah ya wajabta muku ku kyautata wa iyaye to ya haramta muku kenan ku saba ma iyaye haramun ne saba ma iyaye mutumin da ya ci zarafin iyayen shi ya aikata haramun wannan na daga cikin karatun da Allah ya aiko annabi da shi wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ku saboda tsoron talauci nahnu narzuqukum mu ke azurta ku wa iyahum da su ƴaƴan shine Allah ke baka cefane ƴaƴan su zo su ci wannan cefana a wata ayar zaka zo ka ji inda zai ce nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ke azurta su tare da ku wato yanzu ana baka arzikin nema saboda ƴaƴan to in ka je ka kama su ka kashe ko ka je ka dandake su tun kafin su zo duniya to shikenan matsala ta faru amma jama'an musulmi muna gaya muku haihuwar ƴaƴa da manzon Allah ya ce ku haifi ƴaƴa da yawa zan yi alfahari da su ƴaƴa musulmi masu tarbiyya masu sanin mutuncin manya aka yi magana fa ba ƴaƴan iska ƴaƴan Allah ba ni kaka bani zanin goyo ba ƴaƴan da ke yawo suna cinye karnuka da maguna ƴaƴan da ke bin dare suna gamuwa da akuyar da ta makara su danne su yanka su kawo kwatan mahauta su sayar ba 'ya'yan da ke sata ko shan giya ko iskanci ko ta'addanci ba 'ya'ya masu karatun alkur'ani masu ladabi masu mutunci waɗanda suka san menene matsayin Allah da manzon Allah da mutanen garinsu jama'ar musulmi kuna ta haihuwar 'ya'ya saboda malumma sun ce ai ta haihuwa ai ta haihuwa ita haihuwar nan an kasa gane cewa me makasudin haihuwar a haifi 'ya'ya na gari yau kai ka dubi 'ya'yan da ka haifa kana da 'ya'ya goma ko sha biyar ko talatin ko arba'in ko sittin ko saba'in ko tamanin waɗannan 'ya'yan kai kanka in ka ɗaga kai ka kalle su kana jin daɗi kana alfahari da su eh me yasa kake alfahari da su sun iya qur'ani sun iya hadisi sun iya ladabi sun iya sana'a sun iya mutunci duk duniya zaka bugi kirji ka ce 'ya'yana kaza ne to ana fatan Allah zai farin ciki da irin waɗannan amma a ‘ya'ya ne da kai kanka in ka dube su za ka ce kai ni dai kan Allah ya tara min ‘yan iska to yaushe Allah zai farin ciki da ‘yan iska da aka ce manzon Allah zai wa al'umma alfahari da yawan jama'a kuna jin waɗannan ‘yan takife Allah zai alfahari da su manzon Allah zai alfahari da su to tarbiyyar ‘ya'ya jama'a wannan magana tana da matukar muhimmanci tarbiyya ta lalace jama'a musamman ku da kuke cewa ahlus sunna al'amarin nan fa yana yana rudewa fa ku ba ku yi wa ‘ya'ya tarbiyya irin ta al'adar bahaushe ba, ɗa ya durkusa ya gaida babba, ɗa in ya ga babba ya ratse, ɗa in ya ga babba da kaya ya karɓa, ɗa in ya ga abokin uban shi ya kauce ya gaishe shi, waɗannan tarbiyya ta al'ada hausawa kenan. Ku ba ku yi ba, sannan ku ba ku yi tarbiyyar Ƙur'ani da hadisi ba. Kun ba ‘ya'ya suna girma kamar zakarun turawa. Sai da yaro gangame ne, ba ladabi, ya sa baƙin gilas, ya kawo hana sallah ya karkata ta gefen kunne ya kawo dan kunna ya sa ya sa sarka a wuya amma uban shi kuma ahli sunna ne to wace irin sunna kenan yanzu wannan dan ne kake alfahari ka haifa manzon Allah wannan dan daba dan zara wanda ya fitini al'umma ya zama jaraba ku je ku binciki tarbiyyar 'ya'yanku kuna da sakaci da muka ce ba kyau durƙuso ba kyau kaza ba fa mun nuna duk abin da ake ne ba kyau ba abin da ya saba ma shari'a ne muka cire muka ce ba kyau amma sai aka bar ‘ya'ya ba ladabin komai yaro zai ci abinci ba za ka ce mishi wanke hannunka sa hannun dama ka ci gabanka idan kuna ci da jama'a da yawa karkarin ka ci fiye da yadda suke ɗiba in ana tafiya bari babba ya wuce idan ka ga babba ka ratse mai in ka gan shi da kaya ka karba in ka ga babba yi mai sallama ka gaishe shi duk waɗannan abubuwan musulunci bai hana su ba abu ɗaya muka cire daga ciki durƙuso muka ce ba durƙuso kan wanda ya durƙusa a wani iya abin da muka cire ke amma duk abin da ake muka ce daidai ne to kawai sai mutane suka je suka bar ƴaƴa kawai shikenan ƴaƴa ƴan mata sun zama ƴan iska ƴaƴa samari sun zama gantalallu shikenan ba ko kuma ka ga yaro kawai an haife shi ya zama free thinker shi baya tunanin ahlus sunnan bai tunanin yan bid'a gashi nan shi ma dai yayi shiru shi ma bai san wanne iri ne aka haifa ba to to wace irin wace irin muguwa al'ada ce wannan jama'a wace irin muguwa al'ada ce wannan jama'a ku yi kokari ku gyara wallahi tallahi in ba haka ba ba mu da mustaqbal jama'a ba mu da manya nan gaba ku ga an zo masallaci yara duk da siffar yan iska yara babu tunanin sunna a kansu mu an yi gwagwarmaya da mu an je wa'azin baki ɗaya da mu an je wa'azin duka an je wa'azin ko ina duk an shiga an fita an kada an raya amma sai ka ga dan wannan mutumin kuma ya taso bai damu da qur'ani ba bai damu da hadisi ba sai ga ya taso ya aske gemu uban yana ji yana gani ya taso baya yin sallah uban yana ji yana gani ya taso ya sanya disco ya ji music nan ya kamo hannun wannan budurwa ya je ya sha taba nan ya je ya sha ka rinka bincikar ƴaƴanka jiya muka kawo kisa annabi Suleiman anan ba ƴaƴan shi yake bincika ba ma tukuna nan tsuntsaye ma tsuntsayen fada shi aka ce wa tafaqqada at-tayra ya lalibe ya ce ina tsuntsu kaza ina alhuda huda nan da nan fadawa suka ce ai ya tafi ranka ya dade duk mun kawo bayani jiya aka ce dole ka rinka tafaqqud ka shigo gida ina wane ina wane waye su waye abokan ƴaƴanka dole ka bincika idan ‘ya'yanka sun dawo makarantar islamiyya ina suke zuwa in sun dawo boko ina suke zuwa in ‘ya'yanka sun shiga gidan cikin anguwa da wanne gida da wanne gida suke zuwa da me da me suke mu'amala duk sai ka binciki wannan ka kawo talbijin ka kawo bidiyo ka ajiye mata da ‘ya'ya wanne irin kasar suke kallo ko ko kawai sai ka ga an je an tara mata a ɗaki da rana kai ne gida ka tafi aiki ko gona ko kasuwa mata kamar guda hamsin sun sanya kasar na bidiyo suna kallon drama drama nan da ake cewa wai suna kallon tarbiyya ne matan hausa ba su gane wannan logic din ba wannan philosophy din wannan fasahar manufar ba su gane ba wai su abin da suke fahimta ana koya musu kissa yadda ake maganin ɗa namiji ne ana koya musu yadda za a yi handling ɗa namiji ne dan haka in ta ga wani makirci wannan yayo amarya a cikin fim ran da zai tare da amarya shi tsakar dare sai uwar gida ta ganjare da kuka ashe ƙarya take wai a zo a kai ta asibiti wai ba ta sanya ci amarci da amarya shi a ran nan daren dan haka ta haka ita ma sai ta ce to kaga ashe maganin mazan nan kenan Allah ya kai mu ranar tarewa haba ni ta wasa ce kaga wa wuya ana koya mata sharrin da wannan te ne dan haka a ƙarshen drama sai a nuna ta yi mugun ƙarshe amma ita ba za ta fahimci haka ba sai ka je ka ga 'ya'yanku ba sa hadda alƙur'ani ‘ya'yanku me suke hadda wannan yaro ya iya waka samira wannan yaro ya iya waka amira wannan yaro ya iya waka wasila wannan yaro ya iya waka kaza jama'an musulmi wannan bala'i ne waɗannan abubuwan da kuke gani a 1960 zuwa 70s kasatin video ne ake kawowa da audio na india yaran nan da suke saurare suna kallo su ne suka girma yanzu suka zama 'yan drama suka juye abin da hausa ku duba wannan sharri in kana kallon drama inyamurai al'adunsu suke nunawa in kana kallon drama yarabawa al'adunsu suke nunawa amma ta hausawan zamani suna nuna al'adun indiyoyi ne a yi rawa da 'yan mata a lalata tarbiyya to ka siyo bidiyo mai matanka suke kallo ka sanya wa matanka dish mai suke kallo wata tasha da wata tasha ce ka bar musu kai duk baka damu ba komai ma su kalla dan haka sai kaga babban malami ƴaƴan shi sun lalace babban mai kuɗi ƴaƴan shi sun lalace babban mai sarauta ƴaƴan shi sun lalace sai ya mutu shikenan sai kaga duk gidan babu wani irin shi gida ya lalace babu tarbiyya to jama'ar musulmi matsalar nan fa tana ci mana tuwo a ƙwarya wallahi tallahi idan ba ku zage ba nan gaba za mu rasa dattawa za mu rasa dattawa nan gaba yanzu kana alfahari in ka je gaida gwaggwanka a anguwar wace ce a anguwar wace ce za ka je ka ga dattijuwa ce mai mutunci duk duniya kana alfahari abokanka su zo su ga gwaggwanka ya amma waɗannan 'yan matan da suke zuwa ana ƙona musu kai suna sa jambaki suna shiga irin ta karuwai kuna jin nan gaba in suka girma ba shiga za su rinka irin ta matan banza ba ka zo za ka gaida gwaggwanka ka je ka same ta da jambaki daɗe daɗe a baki ba za ka ji kunya ba yanzu in ka shiga cikin zaria ko ka shiga ina ne zaka ga sai ka ga dattijuwa ta yi lalle ta yi dan kwali ta sa riga mai mutunci kana alfahari ka je ka zauna a ɗakin ta me yasa saboda tana karama an mutunta ta amma yanzu an lalata yara sai ka ga an sa wa yara wasu fulafulai a ka ranar sallah wai ba za a daura kallabi ba ran nan an yi wani kabeji kabeji a ƙeya haka an daure saboda me wai ana son ai koyi da turawa an yi wani dabbara dabbara dabbara dabbara wai ana so yara su yi gayu wannan yarinyar da kuke gani nan gaba ita ce goggo ita ce inna wannan yaron da kuke lalatawa ba ku lura da shi ba nan gaba shine za a ce su ne dattawan anguwa saboda haka jama'ar musulmi Allah madaukakin sarki ya hana a kashe 'ya'ya saboda al'adar jahiliya suna kama 'ya'yansu suna kashe su da rai musamman 'ya'yaye mata saboda tsoron za ta girma banda kuɗin kabet banda kuɗin kwanuka banda kuɗin samiru banda kuɗin kaza sai ya kama ta sai je ya kashe ta sayyidina umar da kanshi ya ce ya taɓa kashe wata 'yashi a jahiliya ya kintsa ta tsaf ya ce yana da dangi a cikin kabilar banu adiyin dama umar al'adawi ne tun a jahiliya aka yi yarinya kwalliya tsaf ta kusa zama budurwa ashe ya haƙa zindimi rami a bayan gari yana zuwa kan hanya kawai da yawa wure ta kawai sai juya ta ta kayi wurga ta cikin rami ya hau tura kasa tana wayyo Allah baba yana dannawa sai da ya turmushe rami ya tabbatar ta mutu sannan ya juyo to shine wata ran sai aga yana zaune akan kujerar khalifanci sai aga ya murtake fuska yana ta kuka can kuma sai aga ya kyalkyale da dariya sai wani sahabi ya ce wai ranka ya dade me yake faruwa ne wata ran kana dariya wata ran sai aga ka fashi da kuka wani lokacin kana cikin kuka sai ga kai dariya ya ce ina tuna ne da Allah ya ce wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat ranar kiyama in aka samu yar da ubanta ya turbide ta a ƙasa ya kashe ta za a ciyo kwalatta a ce me kika yi wa ubanki ya kashe ki yanzu ana tauna tsakuwa kenan dan aya ta ji tsoro ita aka kashe amma ita aka ciyo kwalayo ina wanda ya kashe ta kuma ya ce to in na tuna wannan shine sai ku ga na fashe da kuka yau in na tuna kuma gafara Allah tana da yawa me laifi iri na tsohon ƙaura da na sha kashe mutane yau ni ne sarkin musulmi ya ce shine sai ku ga na fashe da dariya saboda na tabbatar rahama Allah za ta je gare ni in Allah su to yanzu family planning ne ake family menene ake yi a je a gama da 'ya'ya ne tun kan a haife su wai tsoron talauci to matsalar ba tsoron talauci ba mu yanzu muna maganar 'ya'yan da ka haifa za ka iya ci da su za ka iya tarbiyyar su in kun haifi 'ya'yanku jama'a in sun taso ku daina kyamatar da su kanku ni yanzu ina tela wai na haifi ɗana wai ina kyamar ɗana ya zo ya zama tela a sai in ce kana dawowa makaranta da ka ci abinci ka huta ka zo rike yadi nan a yanka idan ni makeri ne rike karfan nan a yanka dan kwakwala nan garin kwala ya wayyo Allah ya kwala hannu yayi haka haka muka auri uwarka muna yi ci gaba zaka iya eh ka daina jin kunya ka sa shi amma ɗanka ya taso yayi zangarme ne duk ya cika gari da ƙarya haka kuke barin ƴaƴan kai manomi ne gari ya waye ka kaɗo kekenka da fatanya shi kuma yana nan yana jin FM wasu a ce yan boko ne ka san su yan boko ne duk duniya akwai wanda ya fi yahuda boko ne amma duk duniya sun fi ko ina noma yahudawan israel amma dan kawai ba zai noma ba saboda shi dan boko ne saboda haka sai ka tafi ka bashi yana jin fm in aka kawo tuwo ya ci ya zo da budurwar shi ya je ɗauko sabulun wankan uwar shi ya zo ya bata ta wanka wai shi dan boko ne a ɗibi kuɗi a bashi ya kashe ya je nan yayi ƙarya ya je nan yayi ƙarya yoran da ka tirsasa shi ka ce mishi ran nan sai ya zo inda kake kwala-kwala ko inda kake ɗinki ko inda kake sai da kaya turan da ya zo ya zauna fa mai yiwa budurwar da yawa karya a commercial ko a gwamnan day ko a day bola ko a wacece wacece ran nan ita kuma ta zo siyan dan kunna a kasuwa ta taho kyamas kyamas tana gayu da ya hange ta yana hura ziga zigin makera sai ya sadda kai yo ya ka tsaya ne sai ce ina zai zuwa wani tunani ne nake yana son ta wuce ne saboda yayi karya har daukan hoto gayu suke zuwa suna yi a gidaje sai a je a samu tsalelan flat sai gayu ya karkace sai a dauke shi hoto sai sake karkace sai a dauke shi hoto sai sake durkusa sai a dauke shi wai sai je zuba a cikin notebook sai tafi commercial ne gwamnan da ne wai da budurwa ta karba ta gani a wannan fa sai ai wannan ɗaya daga cikin gidajenmu na haya kenan a soro yake kwana a gidan bunu amma ka ji ƙarya arziki to waɗannan irin 'ya'yan kun bari sun lalace wai kuma sai da girman yaro sai ka ce wai baya aikin komai kai ka lalata ɗanka ku sa 'ya'yanku wurin kafintoci su je su rinka koya kuma ku yi tsari karka je ka ce kafinta da Allah ga dana ina son ya iya a'a ai yarjejeniya da kabilu suke yi ina so dana ya iya kafintanci zan biya kaza haka ake yi jama'a ku je ku karanta askari haka ake yi za a koya mai sana'a ne za a koya mai dinki zai gama a shekara kaza za a koya mai saka za a koya mai kaza zai to sai a biya sannan a tabbatar yana zuwa ya je ya koyo sana'a yana nan yana boko ya iya dinki yana nan yana boko ya iya kafinta Nasiruddin Al-Albani yace sanda suka iso Dimashq Sham sai baban shi yace to kai al'adan mu mu fa da muke yau hijira daga Albania zuwa nan kafintanci muke yace sai da na koyi kafintanci sannan babana ya kai ni ya koya min sana'ar agogo shi yasa kaga ya faskara a duniya don bai cin tuwon uban kowa duk duniya sai tuwon uban shi ko kuma nashi yo amma kawai kun ba ƴaƴanku ba su da sana'a ya ga silifa ya ɗauke wani ya yi sabon ɗinki ya shanya bai goge ba ya je ya kwashe duk ba haka suke yi ba gayu gashi nan sun ishi mutane mutum bai da ko kwabo ba shi da sana'a ya zama liability ya zama matsala ga al'umma yo wannan ne annabi zai a alfahari da shi dan Allah jama'a ku gyara matsalar tarbiyyar nan wallahi tana rugurguza al'umma ina cewa ahlus sunna da suka yi wa 'ya'yansu tarbiyya wallahi idan dai ba za ku yi wa 'ya'yanku tarbiyya irin ta Qur'ani da sunna ba to wallahi da ku basu haka siddan gwamma ku basu akan tarbiyya irin ta al'adar da ta fi saukin muni yadda ku ba 'ya'ya su zama yin iska sai ka ga da yawanci ga 'ya'yan mutanen da ke cewa ahli sunna kuna can kuna muƙabala 'ya'yanku suna can suna shan daga kuna can kuna wa'azin ƙasa baki ɗaya 'ya'yanku suna nan suna cin karnuka kowa ya je binciki 'ya'yan shi me 'ya'yanka suke ina 'ya'yanka suke kwana su waye abokan 'ya'yanka yawan Allah baka 'ya'ya biyar ma ai ba buƙatar wasu abokai sai ka ce ku zama abokan junanku Hausawa ku yi ƙoƙari ku raba 'ya'yanku da abubuwa biyu talla da wasan dare ina tabbatar muku da cewa waɗannan al'adu guda biyu sun rugurguza wa bahaushe tsari a najeriya talla yana rugurguza ɗabi'a a gama gaɗe-gaɗe da tallan nan riban nawa ake ci me yake tsinanawa ku je ku ga yadda kanawa suke yin sana'a a cikin gida tana nan tana waina da miya tana yin shinkafa tana yin kaza sai zan suna kamar kusan 24 hours ko 20 hours service isan da kaje wata mai abinci ta gama yara suna nan daga cikin gida zuwa kofar gida suna kawowa wance ta sauke dan wake an jima kadan wance za ta sauke shinkafa da wake an jima wance za ta sauke tubani wance kuma ta gama kosai a an jima a gida daya kowa tana da sana'a amma ku dora wa yara talla mutanen banza sun yi yawa wani zai ga yarinya ce yar karama bata wuce shekara bakwai ba amma Allah ya mata sura kyakkyawa daga nan sai fara koya mata maganganun banza a nawa ga arnanan tun da suna ganin ba su da yancin su iya latsa 'ya'yan hausawa musulmi yanzu har zinace zinace suke da su confirm wannan ba riwaya bace ba diraya ba tabbataccen abu ne sai ce shi yanzu bahaushe ya ce budurwar shi arne ne kuma nisa wannan na biyu wasan dare yaro ya ce ya koshi wasu ya ce ku tafi wasa ka shiga agri road nan gashi nan layin da ke sama da mu nan ka gani ba za ka ga wani yaro ko kwaya ɗaya ba me yasa duk yaransa suna cikin gidaje saboda mafi yawanci kabilu ne waɗanda ba hausawa dare na yi ko an ɗauke wuta sai a ce zauna nan kofar ɗaki kuna hira kuna tatsuniya ko ana biya maka karatu karfe tara na yi sai a ce je kaka kwanta gobe akwai makaranta ku nuna ƴaƴanku tarbiyya ta gari wallahi manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi Allah sai ya tambaye ka game da ƴaƴan nan in kuka saka wa ƴaƴanku abinci za su ci ku san cewa koya musu yadda za su ci abinci ya fi muhimmanci fiye da abincin wane sa hannun dama wane karkai kaza in mata biyu ne a gidan in mata uku ne wance tana kicin tana zubawa wance tana karbowa in ta gama karbowa sai ta zauna gaban su da tsuman giya sai ta ce kowa ya ce bismillah wallahi aikin da wahala fa amma wahalar haka ta fi sauki fiye da wahalar da za su baku in suka girma ba tarbiyya za su je su faso gilashin mota za su yi wa 'yan matan anguwa ciki za su rusa katangawa ne za su sace kazawa ne su ketare su baka a dauke ka a saka ka asal a ta tikakka saboda an san jahili ne kai baka san dokar Najeriya ba yawan ba haka ba dan mai ɗaɗan shekara goma sha takwas ya yi laifi za a kama uban shi a daka a ina doka ta bada haka amma 'yan sandan sun rena sun san ba ku san dokar ba saboda haka sai ɗanka ya je fasa gilashin mota shekarar shi nawa shekarar shi ashirin ya ce a je a kama uban shi a je a saka dattijo asal a ta tikashi yana salati yana ihu ba abin da ya shafe su kuɗi su fito shi kuma yana can ya haye yana kwatano sai ya kuɗi shi kenan sai dawo anguwar me yasa baka yi tarbiya ba shi yasa Allah ya maka jaza'an wifaqa sakamako daidai da mugun aikin ka to ku koya wa ƴaƴanku tarbiya malamai masu karantarwa masu wa'azi ina ba ku shawara ku nemi littafin nan at-tarbiyatu ala manhaj ahli sunnati wal jama'a jam'u wa tartib ahmad farid wannan littafin ku neme shi tarbiyyar ‘ya'ya a bisa tafarkin ahalus sunna da sauran jama'ar musulmi. Ƙur'ani da hadisai yake kawa da shawarorin manya-manyan malaman fiqh da na tarbiyya. Amma wallahi a zauna ba a tarbiyyar ‘ya'ya jama'a bala'i ne. a nuna wa 'ya'ya ya ake shiga ban ɗaki ya ake fitowa yaya ake kaza yaya ake kaza to in yaro ya saba sai a gyara mishi jabiru dan abdullahi shigowa ya ɗaki bai sallama ba manzo Allah ya ce fita kai sallama in ka ji na ansa sannan ka nemi izini in ka ji na baka izini ka shigo ya fita ya je ya sallama annabi ya amsa sannan ya ce in shigo annabi ya ce eh sannan ya shigo ba a koya mai ba an koya mai daga ran nan ga jabiru ya zama babban malami yana ruwaito mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai yaronka in ka je ka samu yana cin abinci da hannun hagu sai ka kifa mai mari ka tokare shi ka zubar da miyar ka wuce me kai kawai ya ga wani mugu ne mugu ya gani don bai san ma'ana bai san fasara abin da kai ba sai ka ce mishi kai eh ba kyau a sa hannun hagu ka je ka wanke hannun hagun ka zo ka wanke da kai bismillah ka sa dama kar ka sake ci da hagu ba kyau ka ji ko eh sai ka wuce haka ake yi duk sanda ka ga yaron ka yayi wani kuskure a rayuwa ko a addini ka fara zargar kanka mai yiwa ko takaitawa ta ce ko ni ne ban koya mai ba ko da na koya mai ban sa ido ba duk in ka zargi kanka sai ka dora wa kanka laifi sai ka dawo ka koya mai a cikin lumana saboda shi farar zuciya yake da ita duk abin da ka dora mai sai ya dauka amma wallahi in kuka bai yara haka suna girma to wallahi tallahi nan gaba bamu da dattawa jama'a yanzu dai ku dubi samarin ne da suke girma gashi suna shan wani magani da ke kumbura su sai kaga yaro yayi kirji kamar ba samude yana tafiya tankar tankar tankar tankar ba abin da ya dame shi bai san addini ba bai san rayuwa ba da ya ga yarinya sai kaga yana tura mata gaba wai shi fa ya balaga fa fun suru ne shi Allah ya kiyaye to jama'a lokaci ya kure za mu saurara anan sai gobe insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik